الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الحميد bi ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba kafin a je hutu mun tsaya darasi na arba'in da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyu da arba'in daidai za mu tashi darasi na arba'in da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya za mu tashi babu nahi an yabda almushiriki na bisala a shafi na tamanin da tara a listar da ke hannuna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malam babu nahi an yabda almushiriki na bisalam babu da yake magana akan an yi hani akan mutum ya fara wa mushrikai da sallama in ka haɗu da mushrikai ka fara musu sallama addini ya hana za mu je da hadisan suka zo kusa karatun mu kafin azumi na musamman na tafsir ai kun ga mun biya ayoyi da suke bayani ya za a yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba saboda haka akwai wayannan da ya kamata a kalla. قال أخبرنا أبو قليبة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الثوري وأول السند وأنبأنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الثيالسي قال حدثنا شعبة جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن السنية ما لم أبو خليفة يا كرم تبيه shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Kafir shi kuma daga malaminsa Sufyan al-Thawri yace ha wa wala sanin kenan shi kuma yace wa anba'ana Abu Khalifa wani isnadin daban yawa Abu Khalifa shi ma ya karantar da mu sai yace shi kuma ya jiyo daga malaminsa Abdul Walid al-Sayalisi shi kuma ya ji wato daga malamin sa Shu'ba Amirul Mu'minin fil hadith jami'an da gaba ɗaya wannan isnadan guda biyu dukansu sun karto daga Suhaid bin Abi Salih shi kuma daga mahaifinsa Abu Salih ibn Samman shi kuma daga Abu Huraira radiyallahu anhu qal yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan laqitumul mushrikeena fi tariqin idan kuka haɗu da mushrikai a wata hanya فلا تبدأوهم بالسلام تركوا فارا مثل السلام واضطروهم إلى أضيقها وقلت تامس زوا كما في كنت هنيا هذا حديث الثوري وقال شعبة في حديثه فلا تبدأوهم بالسلام أما رواية شعبة سوى فلا تبدأوهم تركوا فارا بالسلام تسلم وإذا لقيتموهم في طريق أنكم عدد سوى هنيا faɗaruhum ila abiyaqiha ko kuntata musu a wato zuwa ga mafi kuntun hanya misali idan ga hanya guda biyu wannan ta fi faɗi wannan kuma yan matsatiya to kar ka matsa kai ka koma matsatiyar shi ya dawo ba ana nufin in ka gan shi ka bi shi ka danne shi a bango ba mun sha wannan bayanin ba haka ake nufi ba shi za su mini ba sun kalla hadisin a yadda yake a zahirinsa ko a gurin aiki kada ka kaskantar da kanka abu ka tantance wa kai da wazu shi kuma mushriki ka ce a barbar abin da ake nufi kenan a a karka so ma kai ka ka tantance musulmi ka tantance wannan position din kawai wai ka wazu ka bawo wani wanda ba musulmi ba ba taimakon musulmi kai ba saboda haka tun da ka tantance za ka iya kawai kai wannan shi ake nufi mu'amala ayi mun karanta la ilaha illallah wa anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsidu karkashin wannan da karkashin da ayoyi da muka ta kawo wa musamman akan abin da ya shafi kirsimeti ai mun ta kawo ayoyin mu'amala aka ce ma wato mu'amala da wanda ba musulmi ba mataki mataki ne akwai abin da yake wato aqida mun yi wannan bayanin akwai ibada akwai mu'amala akwai akhlaq to duk abin da ya shafi mu'amala ka da wanda ba musulmi ba abubuwan da hudu zaka kalla idan wannan abu aqida ne ba compromise saboda abokin aikin ka ne kawai ya sa ka wani abu wanda Allah ya hana karka yi in yace yaya haba my friend ka ce Allah mu a addinin mu ba a yi yake nan ba wannan jima in muka fahimci wannan da kyau ba zai sa ne rigima a kan kirsimeti ba a ce wai kirsimeti ta zo ai abokin aiki na ne in dai ka ga wannan wannan baka da matsala aqida idan abu ya shafi wannan ibada ba haka wayannan biyu ba a compromising amma mu'amala an ce ka yi musu mai kyau domin annabi alaihi salatu wasalam gidansa an da bai huji ko mun ji ya tafi ya duba bai huji da karshe ma ya musulunta mu'amala ce haka nan akhlaq dabi'u duk wannan guda biyun ba hana ka yi da su ba ka yi musu mai kyau yadda wani abokiyar aikinka ko abokin aikinka zai gane cewa lallai musulmi suna da kyakkyawan mu'amala ko don wanda ya kamata ya musulunta wannan daidai ne amma ibada da aqida ba a daga kafa ne in suka zo aka ce a lakum dinukum waliya din lana a'maluna wa lakum a'malukum wannan shine ka'ida to idan mutum ya fahimci wannan da kyau ba kai ba wani rikicewa ka zauna cikin abokai da suka iya mutum ban na awa biyu ki ta mutu da kai akan abin da ban sani ba sai abokin ka ya ɗauko wannan matsala a ta mutu da shi ya ɗauka Real Madrid ne da Barcelona ai ta yi da shi komai da dalili a can ɓangaren Barcelona za ka ce suna ɗan wasa kaza yanzu an ce da wani to nan kuma ba ka iya bada dalilin komai sai ka ce kai a garin ka ko ba ka bane sai dai ka dalili ka ji ya gamsar da ko da ba ɗan bal bane kai ka ji ka gamsu domin a dalilin da yake kawowa yana furufin amma a addini kuma sai dai kun bambanci kawai irin wannan ne ba a so saboda haka mu kiyaye mu'amala da akhlaq wa'annan guda biyu ana so kai wa wanda ba musulmi ba kyakkyawa amma aqida da ibada ba na su bane na Allah ba wani rigima a nan gaban jiya kuma da yawa za su fahimci cewa da abokin aikinka abokiyar aikinka ko abokin aikinka wanda ba musulmi ba kun shekara goma kuna aiki ana tara zaki a gurin ka ba ta ba taba mutum ba ko ba ka gurin za a zage ka za a zage ka shi zai kare kai sai ƙarya ne wani abu ya taso ka ba shi kuɗi ba shi da kuɗi ka taimake shi shi zai kare kai sai a in ma zage musulmi zai sai a shi banda na ta musulmi ko amma ta yi kiwa kiwa a guri kai ne a gaba ana magana za ka kuɗa da shi nominal musulmi kana cewa musulmi zai ce kai cizal musulmi ba na gaske ba ne ya san ƙarya kake yi ya baka kun yi mu'amala ka cuce shi ko kuma yi ka cutar da shi abubuwa iri iri ga ƙarya kamar ragowar yaki ya za a iya ɗauka kai musulmi ne na gaske ba zai ɗauka ba saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye kaga hadisin kai tsaye wannan abubuwan yake fito da su in mutum bai fahimci wannan ba sai waɗanda suke har su ɗan jamhuri irin wannan hadisa ai su suka kai su suka baro sai kawai mutum ya zo ya shi ya so baro ne ko shi zai karya da yake annabi ne zai kaza to ga abin da yake nufi da da yake rafi ayoyin la karka faran lafi da kalu duk wayannan da duk sai sun kore su to shi ne abin da yake babu kai faran duk salami ala ahlil kitab babu da yake magana kan ya zaka juyar da sallama ga yahudu ko nasara idza sallama alaihi an gane ko yawa idan ya musu sallama kawai sai idan bai wuce yazo ya zo muku sallama musamman namu na arewa za ka tiya ne sosai wani ma zai biya ma daga fatiha zuwa alamtar kai ba amma kun za abin mamaki akwai musulmin da yanzu daga fatiha zuwa alamtar kai ba su ba su iya ba amma wayannan kuna kallon wasu har a social media suna yi na taɓa ba ku labarin wanda aka kawo interview makarantar abokina babban dan yar babban mutum ce a garin nan sanan nan mutum aka kawo ta za a yi mata interview ta zo a direba ne zo da ita ma aka kawo ta aka zo to budurwa ta sha hannu ta to to izin ki nawa ta ce ba ita ba magana izuwa ke ba sai ta to a ina kike budo aka miko qur'ani sai ta ce daga wannan sta din zuwa wannan sta wai aya ce sta daga wannan sta din zuwa ta nuna wani guri a tafi wai daga wannan sta din zuwa iya nan kawai ta iya haka ake fama da su saboda haka wannan shi ne kala akbarana abu abdurrahman wani hadisin da muka bi hadisi ne mai kyau mun biya shi a bulugul maram shekarun baya kala akbar hadathana qutayba bin sa'id an malik an abdullah bin dinar an ibn umar radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود شيء مالك ابن السني يتي شيء مالك أنت أبو عبد الرحمن واجينا إمام النسائي يوه ya karanta da shi kuma daga malamin sa Qutayba ibn Sa'id shi kuma ya ji daga malamin sa Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra shi kuma daga malamin sa Abdullahi ibn Dinar shi kuma daga malamin sa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ba قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود حقيقة يهودا إذا سلم أحدهم إذا سيد بي سلم فإنما يقول أبن يجي السلام عليكم wani ne ce to ni dai na bai na bai hudan da yanzu da muke tare da shi assalamu yake cewa to wanda suka zauna da annabi ga abin da suke faɗa kuma an yi wasiya an gan su assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kan ku shine aslam kina habbati saudai tibaun min kulli da'i illa taba cikin habbati sauda akwai waraka daga dukkan cuta annabi ya ce amma banda mutuwa lokacin mutuwa yayi ko ba ka rashin lafiya sai ka ga wani abu ya mutu sai ka ga an ce ba mutum ya ya samu shuga kuma bai da shi gaskiya cewa bol shuga din nan kawai na mutuwa ne yanzu wani abu ya zo kawai to ita wannan babu babu cuta a ba ba ba da ta karɓar magani in dai ta zo in ta zo an daina yawo ko dan fashi ko ko barawo haka malam wannan malam aliyu na manji yake faɗa to shi ne yake cewa idan suka ce da ku assam ya kuli suna cewa assalamu alaikum fa qul wa alaikum sai ka ce kuma haka ba ne mutuwa ba ce kuma za ku mutu ne assalamu alaikum sai annabi ya ce kuma haka kaga ma alherin suka faɗa dai idan ya zo ce assalamu alaikum kace kai ma haka me kake nufi da taka cewa Allah ya shirye ka ka musulunta shine abin da kake nufi kai taka kenan shi kuma addu'a sosai take a kanka in kuma bakar addu'a ya gaya ma dama waje na wa sayyatin sayyatin mithluha in mutum ya ce ma wawa kace kai ma wawa wawan kenan a musulunci ba sai abin da kai wa musulunci daidai kai sai dai ba man aba wa Allah fa ajruhu ala Allah illa shi ne zai ce wawa kai kuma mai ko ka ce kai ma wawa ka ce wawa ta ta ta to ka tsara wanda kuma ba wuce ba iya rama didi in kai makan karaji na rodi ba ba na itace ba na rodi yake yanzu za ka ji a tsatsaura abubuwa kala kala a kai saboda haka wannan ba a bukatar yawwa to shi ne yake cewa fa kulu alaikum ku ce wa alaikum shi ma ta yi ne bukari ya ga wannan hadisi babu nahi an yazida alal kitabi ala wato wa alaikum babu da yake magana akan an yi hani akan an yazida alal kitabi ala wa alaikum ka tsara wa alal kitabin bai da sallama akan wani abu wa alaikum wa alaikum kawai aka ce gaci ba a so ka tsara komai قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد البقراوندي قال سنا قال حدثنا يحيى بن طلحه اليربوعي قال حدثنا شريك عن حميد عن انس قال شيء ما لم يجي ما لم عبد الرحمن بن البقراوندي يا كرنت دي shi kuma daga malamin sa ya haibu da dala al-yarbu'i shi kuma daga malamin sa sharik shi kuma daga malamin sa Humaydi shi kuma daga Anas dan Malik gale shi umirna Allah nazidahu alawa alaikum an umarce mu kada mu kara musu wajen amsa sallama akan wa alaikum yani ahlul kitab ana nufin yahudi da nasara babu karahiyati an yabda an nisa'u rijala bisalam to babu da yake magana akan wai makaruhi ne mata su fara wa maza da sallama mata su ga maza kawai a waje su yi musu sallama makaruhi ne قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الصمد بن المهتدي المهتدي بالله قال حدثنا إسماعيل بن محمد العوزي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن عون قال حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه شيء ما لم يفي شيء يقول كما لم أبو عبد الله عبد الصمد ibn al-mujadi billah shi kuma daga malamin sa Isma'il bin Muhammad al-Udri shi kuma daga malamin sa Sulaiman bin Abdurrahman shi kuma daga jihin malamin sa Bishr bin Auni shi ma daga jihin malamin sa Bakkar bin Tamim shi ma daga jihin malamin sa Maqul shi ma daga jihin malamin sa Wasila bin al-Asqa radiyallahu anhu sahabu annabi alayhi salatu wassalam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi na da aminci Allah ya tabbata a gare shi kare yake sallimu rijalu ala nisa maza za su yi mata sallama wala ni sallimu nisa'u ala rijal amma mata ba za su yi maza sallama ba wannan hadisin mawdu'i ya halatta mata su yi maza sallama ko abin da aka hana bala ta kuda ala bil qawli kada lokacin murya kamar yadda sun sun je biyayya a kasuwar rimi suke yi da riga habawa na ko kalila wannan abin da ba a zo a canja amma sakin murya ta fi sabilin layi ya halatta gurin aikin kuɗi za ta shigo ofis ta sallama amma ta fi sabilin layi domin ka san sun san irin sallamomin da suke duk sun sani to sai a yi ta tsakani da Allah wanda babu wani yaudara a ciki saboda haka hadisi ne mawdu'i kamar yadda malamai suke faɗa saboda wannan abu hakim rabi da bishir bishir kenan da bakkal duk majhulai ne majhulai ne mal albani ya kawo a cikin silsilatul ahadith sahiba wal mawdu'a ya kawo a hadisi a ciki hadisi ne bai inganta ba abin da yake daidai shine magana da muka yi babu tafsirin rajuli ala akhihi babu da yake magana akan mutum zai yi sallama ga dan uwansa idan faraka bainahu mashajar idan bishiya ta raba tsakaninsu kuna tafiya tare sai bishiya kawai ta raba tsakaninku sai ku kuma sallama wannan zinar zuwa ya suke yi sun matsaya wato sannan suka kuma haduwa kamar fa yanzu wannan tare yadda kashibu da aliyu suke zaune a nan suna tafiya kawai sai a wannan amudin ya raba su ana kuma haduwa sai a ce assalamu alaikum wani da kansa zai hauyi ba faɗa da Allah ka kare ba faɗa yanzu yanzu muna tare wanda kuma sunna ne sunna ne ta Abdullahi da Umar wannan zuwa abu ne mai sauki a wajen mun ga yadda yake shi da biya yake kasuwa ba dan ya samu lada sai je ma sallama ko ka amsa ko ka ka amsa ruwanka ai sa kawai kullum addu'a mu shine Allah ya mana rahama mu shiga dai aljanna amma aljanna wayannan mutanen mu mun san kawai alfarma ce za ta kai mu gurin domin su addini da gaske suka yi ba wai da wasa ba da gaskiyan gaske kullum na ba da wannan misalin in ka leƙa aljanna ka hango abdullahi da umar sai imam malik sai ka dawo ka ce ai ba nan bane sai ka leƙa ka hango su ka ba a cikin yau wannan ne eh nan ne wannan ne ɗan ungo amma abdullahi da umar bai kai da za ka gurin sa bai kai kawai sai dai mu roƙi Allah falalarsa ya sa saboda muna kaunar su muna yi musu addu'a amma wallahi kafar su ba mu kama ba su addinin suka zo suke suka koma ga Allah amma mu ka kalla da Allah yake dan kunne a bazin tu ma annama talakana kuma abatan ayatul insanu an yusra ka suda kunnan da ake ja da mu ake domin mu muka dauki duniya wasa yadda za ka yi mun dauki wasa a yanzu da Allah ran da aka yi bal tsakanin Real Madrid da Barcelona dauka za ka yi gaba ɗaya azumi aka yi a garin nan ba mutane zan fita ni da garin na tafi na ce wanda yake faruwa a sai da na yi tsarku na ce Allah ya sa ba ku faɗin dabar nan ake kuma yi a hanyar nan sai da kafin da gina bayani ya fito cewa ai kaza kaza ba kowa da an dade ya tafi kallon Barcelona da Real Madrid yanzu ma Allah ne ya taimake mu sai takwas za a yi wata ko ba takwas bane kai jiji har bai nawa ne takwas ne ko yawwa saboda ba san imani imani kenan ba ra'ayi isha ana yi isha shi ma isha da nu wanda ba zai tazo gon zura ba amma da bakwai za a yi ta wallahi sai dai mai dan imani shi ne an ta fa hafta ne da buɗo karatu ya kalli ta mutum sha biyar ana dawowa za a dora ya za a yi to kaga dan Allah ta hali Allah da wani nake da wannan lokacin ba shi da shi bai shi talabijin din bai ma san ta ba bai san ta ba amma dai mai sauki ne yanzu kullum magana da nake shi ne a cikin matasa da yawa yanzu gado da fikiri din kun san ɗaya daga cikin yaƙoƙin da turawa suka yaƙi musulmi da shi akwai wasa to a kwallon kafa dai an yi mana zakka a a yanzu hatta a kai za ka je ka tarar da wani ma malami ne wani alaran ma ne ana mutu da shi akan kaza to sai kuwa so da haka sai dai kawai a rika kokari ana manaji kai ga wanda yake mai san addini ka rika dan controlling cewa kada ya zargi yayi alamar kiyasi kawai haka a hankali hankali kana kwace muku shi suna ja kana ja haka za a je haka abin ya koma na'am tattaunawa yawwa ita ba abu lamka na take na mubasharuna bil janna hada hamza kun ji ko a cikin biyar ɗin hada hamza to wala alhaji da cewa kai karanto ba a kowa zo me ake cewa yan kulab ɗin har ayyar tim ɗin har da zafi yan ba da lura ko za ka jawa bai yanzu da an yi la'azar wani yaro da na ji a nan yana faɗa wai kofin Barcelona kaza ɗan yi zin yaro ba ana ai yana gaya wa ɗaya yana kofunan su kaza kaza wallahi ɗan yi titi yana faɗa cewa guda kaza ne kuma wata gina da za a tabbai ƙwararrun a haka za su faɗa haka ne to shi ne illar da aka yi mana illar da aka yi shi ta yanzu ana yi ma da ba da yake cewa za a yi wani generation na jahilai wallahi shi ne ina faɗa an an shigo generation ɗin a shi ake ko malam Ismail banda lakcar da kuke a makaranta ai kuna yi wa mutane laifin ya kake kallon kasira laifin da ake wa matasa wani irin takaici ne mutum baya samu to haka za su gama wannan CYX da Lekon a dawo da su wai kafin su samu jami'a ko tajiyar institution a kawo da su islamiyya kuma su zo ka ga mutum ko izu da bai shi haka muke fama da su dole ne zai da na kirkiri aji special class wanda muke da shi kawai wanda an kawo tara su muke wanda ba su iya komai ba ake fara daga kasa eh haka dole muke da su wannan za su zo daga ƙasa za a bara domin su koyi wani abu yanzu ba mazan kuma ba matan sau da haka iyaye kan ku ba da lokaci wai ku ce wai wai dan ku ya gaba boko wai zai zo ya bada wallahi bokon ba ba iya ba ita kanta ba iya ba ka tsaya kai abin da ya kamata kawai yawwa ka tsora kanka a tsari game da imamu sa'idi yake faɗa a tsari na addini ka tsora yadda ma ka mutu ka fita ya fara tasawa ya koyi addini ya iya sana'a ka tallabe shi kai in ma ka mutu ba abin da Allah zai ba domin ka yi abin da ya kamata amma kwallon kafa yanzu ai an kure ana ta faɗa cewa ai season din shekara kaza wallahi tallahi wani shi da nake cewa ba da kiki ba wani jiya da na ji na je gurin masu aski na ji yana wani analysis ko wallahi ba zan iya ba ni in dai ba karatu ba ne yasa ni na yi wannan Allah ba zan iya shi ba saboda bayanin da yake yana bayanin cewa a shekara ta kaza inda da fito da yana cewa ba ko haɗu da wani suke mutu ba ko haɗu da kulab kaza ba ka manta da wani yake ta farko wani ya farke duk da wannan shekara fa sannan a shekara kaza da kuka kuma haɗuwa a ba mana irin wannan yanzu idan zuwa ne ya tari annabi alaihi salatu wasalam yace shekara ta ba zuwa muke da mun sai a shekara yanzu za mu ce gaba ɗaya a ɗaya da jiya ce ya faɗi shekara ta farko wanda irin abu ne shekarar hijira ta farko wanda babban abu ne annabi alaihi salatu aka yi a musulunci ba kawai bai sani ba shekara ta biyu ba har zuwa wannan shekarun da annabi alaihi salatu wasalam ya yi bayan hijira shekara goma sun bai san zuwa shekara da nawa aka yi yakin kai ba bai sani ba yakin mai ba bai sani ba kuma duk manya abubuwa ne da ake so ka riƙe na fiba ƙarshe ke na an kure yanzu don Allah wannan ba ya tara resources ba ai an yi asara ba kaɗan ba ƙwaƙwalwa ce wanda za ta zo ta rike abubuwa na addini a amfani da shi amma kun ga an sace mana shi muna ji muna gani Allahu akbar to kun ga yayi amfani gori yayi amfani saboda haka na na Aisha da ta gaza za yana waka ya kware a waka ga murya ga kwakwalwa sai ta ce kai da ma Qur'ani kake biya daidai na haka ake yi sai koma Qur'ani kuma ya samu ya samu haka ya kamata mutanen mu su zama ka gano da cewa yana da talent a kaza ya kamata ya daina kaza ya dawo kaza amma ina kuma da a ce ma mutum zai zama ai ka san tunda hobi ne wani hobi nan da ya kalli Kannywood da Bollywood da waye wuddin nan duk wudu din mai waye zo kalli ba misali kuma ba zai hada je addini ba to hala ai da sauki wannan mai sauki ne za ka ga akwai wanda ya san abin da ake kira priority a hannu da bugin mu yana kallon ban amma ba za ta hana jin abin da yake wajibi in sallah ta zo zai tafi ya sallar in abin addini ya zo wanda yake hannu zai je ya yi zai kalla daga baya wannan mai hankali ke wannan mai hankali ne ya tambaye ki to amma wanda bai iya bambance tsakanin ahammu da muhimmu ba saboda za a yi lokacin magarama sai ne a gurin wannan ba shi da hankali wannan ba shi da hankali saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata a ce wato mun dawo da su ga dole fikiri din da aka yi mana ya ga tunani saboda tura sun gano cewa yanzu daukan makami a yaƙi mu har ya biyu zuwa uku da ma suka dauka kaga ai 1960 wani abu sun taba mitin cewa ya za a kau da musulmi ya za a kau da su sai wani ya ba da shawarar cewa ai abin da za a kawai shine duk qur'anin da suke ke hannun sa akwai wani ambasada na wata kasa sai wani ya tashi ya ce amma baka da hankali wallahi yace wallahi in muka kone qur'ani duka gaba ɗaya mun kone suna da yara kanana da za su dawo da shi to me yace to yanzu kai tambaya yace abin da za a yi yace abubuwa biyu za su zuwa uku yace na farko mu sa musu wasanni ne ya kis ta hanyar wasa na biyu mu fito da matan su mu nuna musu matan su wato wato what man can do woman can do even better lallai mu fito musu da wannan mu tusa wa matan su aqidu su rika jin cewa ba inda bazan su suka bi su mu dauke mu da hankali to wannan kuma wayannan abubuwan da suka yi gaba ɗaya sun yi nasara a kansu shi sa ake faɗa lokacin da Lugard ya zo suka shigo Najeriya ai kaga karatun da suke mutane da sun ɗauki wani zalo amma sai suka gano ba wannan salon bane sai da suka karanta kowa duk kabilun Najeriya an kaje yanzu jami'ar Harvard cikin library su za ka ga duk kabilun Najeriya ba kabilar da ba su rubuta tarihin ba babu kowa sun karanta shi sun fahimci waye shi a nan ne zaka ga wani bawa Allah yana cewa lokacin da ya shiga ya shiga Harvard ya ce abin da ya baki babaki a Harvard University ya ce kawai sai ya kalli wata wani bangaren loka kawai sai ga an sa wato wai yadda ake siyan baki a ƙasar Hausa shine sunan gurin kawai yadda ake siyan baki littattafai ne in ka je ka ɗauka za su gaba ɗaya da muke a wani tsarin mu na Hausa komai sun rubuta shi yake a nan da ya gano a bai ɗan ko yana duba kabilu sai ya ga ki asali wai ki ba ake ki barayi kenan suke nufi da suka gama bayani a kansu shi kuma ba hauke ya zo maimakon ya ce shi zai wa da zai ce shi kawai amma barayi ne su ba amala da tura suke da sun gano barayi ne shi kuma ba fulani ne sun gane ba bai haɗa dangi irinsa duk wa'annan abubuwan komai sun rubuce shi a kai har ya bada wani labari da labarin yana bada sha'awa na cewa wato in ana so Najeriya ta zauna lafiya yace gaba ɗaya Najeriya kabila uku ce duk wayancan ɗan rakiya ne yace da Bahaushe da Inyamuri da Bayarabi sai yace sai ba da labarin da yace wata rana sun yi tafiya da suka yi tafiya ana cikin tafiya a daji kawai sai aka ga kwakwa wanda ya gano kwakwar da ya rabe ne ke la ga kwakwa sai ya jamuri ya ce bari ya gauri ya hau shi ya san yadda ake ciro kwakwa sai ya hau ya bugo ta yana bugowa tana fado a ƙasa bai rabe ke dauki yana ɗauka sai ya kima da ya sauko ya ce ya zan ɗau hau saman bugo kai kuma kan sai ya ce to an yi na gano ba hau ya ce guda kaza me ne ya ce ya na gano abu sai ya ce an yi na bugo sai ya ce to kawo ta nan da ba hau ya karɓa sai ya raba ta gida uku sai ce kowa ya dau daya sai kuma suka ciwo kan sai ya kai kuma sai ce to ai na raba rigima tunda ni na raba rigima saboda kowa ya dau daya ni ba na wa ilimin da ya amfani da shi wajen raba aka dauka shine bature ya analysis cewa wato kowa da bangaren sa in ana so Najeriya ta zauna lafiya to ba hauke ne zai burge ta yayi wa kowa adin eh ba ga jimin da muna ganin tinubu yadda yake dai ko ba kwa gani ko wani muna kira da wani nace wani ba dan siyasa bane nace amma wallahi ka san abin da ake kira kwace goro ba a hannun kuturu nace to wallahi da kun yi da gaske za ku kwace mulki a hannun tinubu duk mai hankali da ilimi ya san haka domin tsarin da mutumin nan ya biyo duk wani kuna kallon wannan wasan kilfati din da gaske yake bi ma'anar kalima zai yi in ka ga bai wuce ba ko ɗayan biyu ne irin abin da Allah a jayi ku da zaki yi da ya nuna wa wasu a baya ko kuma ya mutu amma an ba haka ba duk wani tsari da ake yi strategy na tashi a aiki shi yake yi shi kan jiya ban na jin labarai wata kasa jihar daga cikin jihohi a south south ana cewa wai jam'iyyar pdp ku kalli da cewa ta ce ba shi da ɗan takara 2020 zaba in ba shi da ruwa ba fa yake ji ba pdp ta wannan jihar sun ce ba su da wani ɗan takara su 2020 zaba in ba shi da ruwa duk wanda muka taba yi jiwa gabanin kasa waye ya zo da irin wannan dabara babu saboda haka sai yake to shi ne ya rabe ilimi yake takama da kuma sun fi kowa yawan professor a Najeriya ko ba haka bane professor sun fi kowa yawan professor a Najeriya to yawancin su haka suke kuma za ka yara yara yanzu ne ba Allah ya ce mu mu ma za ka ga mutum mataki dakta kuma amma su da yawa to sun zama ruwan dare saboda haka ilimi su kuma wayan can wato ima zaune su yin yamurai duk yadda suka karanta musu ka kawo abu za ka ga haka muke to wayan abubuwan ba da ake bukata da wannan basirar amma wallahi duk ta tafi sai kana hira da mutum ina mamakin Allah ina mamakin na jin matashi yana analysis na bal ce ka ga malam kokolwa daga duk wannan ni da yawa wasu suna yi ranar ce ranar ce da Allah duk bi da kokolwa Allah saboda za ka ji yadda mutum yake zubo abubuwan da suna da komai kuma ya gaya ma wani lokacin dan wasa wani ya rike sunansa so kowa da kowa yadda za ka ce Abdulrahman bin Auf ba ka da to haka ne karanto wani ya gaya ma shi ka ji baya da shi ne a yi karewa ma kenan an san babu ruwa da da Allah da ya kyauta babban ni abin da nake faɗa babu yadda za mu yi da su yanzu sai dai a yi mu magazo da zikiri din cewa wanda muke da su mu yi kokari mu rike su domin kar su kwace su yana kan karatu kuma yana kallon bal din to a bibi na maka karatu a kan bal din shikenan amma ba haka ba za a yi hudu babu mu dai zuwa to wannan shine abin da wato ya kawo mana nan da an rabu za a yi sallama sai mai sun manta kaya kamar hadisin muka biya ko sai ya kala akbarana abul qasim bin mani'a qala hadathana abdullah ala bin hammadi an-narsi qala hadathana hammad bin salama qala hadathana thabit wa humayd an anas radiyallahu anhu qala sai malami yace malamin sa abul qasim ibn mani'a ya karanta da shi kuma daga malamin sa abdullah ala ibn hammad an-narsi shi kuma daga shi malamin sa hammad bin salama shi kuma daga malamin sa Sabit bin Sabit Sabit al-Bunani kenan shi kuma daga malamin sa Umayr shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu ba yace kana ashabu rasulullahi ya ma jaula da ba da wajen kasance suna tafiya fa idan taqabaltum fa ko fa idan taqabalathum shajaratun aw akamatun idan suka hadu da bishiya ko wani dutse wata fara kuzi suka rabu yamina sai ya dama wake malam wani yahu sun matsa kawo sannan suka ƙara haɗuwa min wara'i a ta baya sallama ba a zo ba la ba sai sashi su yau ba sashi sallama ba ne mutum wannan ya gama da wannan babu sallama kenan sai ce babu al'adisi wata shimiti rajuli a kawo idza a kaza babu da zai magana akan me aka jawa da kuma gaisa mutum mutum ya gaida dan uwansa idan ya atishawa a nan ne zaka ji a zuwa yi ba bayanin atishawa ita kanta atishawa sai an gaya ma ga atishawa ahlus sunna ga atishawa yar bid'a hatta atishawar ba domin za a zo a gaya ma ga irin wanda ake so kai ga wanda ba a so kai قال أخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب ana abi hurairah radiyallahu anhu qala shay malamin yace ya jiyo daga malamin sa wato abdullahi bin muhammad bin muslim shi kuma daga malamin sa ko jiyo malamin sa duhayn shi kuma daga jiyo malamin sa walid bin muslim shi kuma daga malamin sa imam al-auza'i shi kuma daga jiyo malamin sa imam az-zuhri shi kuma daga malamin sa sa'id bin al-musayyib shi kuma daga sirrin sa abu hurairah radiyallahu anhu qala قال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم خمس حق المسلم akan musulmi biyar ne a wannan ruwaya na ɗaya rabbi salami in dai ya ma sallama dole ne ka biyar haƙƙi ne fara sallama mutum haƙƙi ne amma biyo da ita wajibi ne fara sallama mutum haƙƙi ne wa idan ayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai kenan wa ya idan mutum ya zo gurin ake ce ba barka ne sai ka ce ba barka ne in ka ga dama kuma sai ka ce barka ne salamu alaikum ka tsara da wannan an gane ko amma dai wannan barka ne din da ya ce ba kai ba sai ka ce ma barka ne ina kwana ina kwana salamu alaikum to shi ne ba yi bi haka na mina auru duha ɗin wa iyadatul marid da gaida mara lafiya mara lafiya mun bayani a baya haka da daban duba mara lafiya to ba a zan zuwa duba mara lafiya da tsakiyar rana ko domin karkaje watakila an sa ke bacci ka da irin wannan abubuwan da ake asibitoci a ce ba a shiga lokaci kaza zuwa kaza tsari ne mai kyau amma wasu za ga suna ta korafi mutum ya tafi ku je ku auna ku gani mafiya yawanci waɗanda ake kaiwa asibitocin da musamman private wanda ba su da tsari marasa lafiya sun fi shan wahala sai dai idan yan uwan mara lafiya sun yi doka saboda a nan in an ba shi maganin bacci baya bacci domin ko da yaushe shi za a yi amma inda ake da tsari za a ga karfe kaza zuwa kaza ba za a shiga ba mafi yawanci asibitoci sai kaga da yamma ne da yamma kuma kaga wato rana ta sauka ɗaya da cikin hikimomi shi ne da ranar ka je duba mara lafiya in yana tumbatu zai iya kama sunanka a ce kai bayi ne ka kama shi bare kuwa zai iya kama sunanka lokacin da rana ta ɗaga kuma yana cikin tsananin rashin lafiya zai ta kira sunanka amma idan rana ta yi sanyi sai a duba mutum kuma bayan an duba shi a faɗi kalmomi na ƙarfafawa yawwa idan kuma da hali in za a tashi a yi da san kirki yawa to yi ne saboda haka kalmomin karfafawa kada zo ana hira kana mara lafiya ka rika ce masa sannu a yanzu abin da ake ta fama kenan sai mutuwa ake a kai wannan ba magana ba kai ma irin wannan ciwon ne ya kama wallahi ba ran kanin babanmu irin da ya mutuwa yi wannan kamata yi in kai mai jinya ne ka gaya masa ba da Allah kai ko haka wani ya ce yana ta tambayar da yana ta yi mata tambaya ai wani ba ya mutu ya kaza sai ya ce wa mara lafiya yanzu kuma alaji me yake damun ka da yake zaman ka nan shi kadai yake damun saboda ya yi shi da maganganu ya ce wani ya mutu ya rika wani labaran wanda suka mutu to shi ma zo kake mutu kenan to duk wayannan maganganun aladaban duba mara lafiya ba a bukatar su ana bukatar a kiyaye kalmomi kalmomin karfafa gwiwa da kuma dannan kirji wani abin da muke yi wai za a je duba mara lafiya ko wanda duba mara lafiya ce ya kai lemo da ayaba mala a cikin duba mara lafiya ba ko yaushe ne za ka yi lemo da in kuka kai ma masu jinya ne suke janyewa gwara ka je da ɗari biyar ka baki za ka je ka tara an tara lemo da ayaba ko sau ɗaya bai sha ba shi ne jinya sai kiba yake har rigima ake akan wa zai kwana a gurin zama a cikin family ko ba haka bane to saboda da abin da aka kawo da an miƙa wa zai ce a dole ne ka cinye gidi ne to to yi kenan ba kuma saboda haka lallai sai an kula da wannan sai an kula to wannan shi ne iyadatul mari na uku wa kibarul jana'i da raka gawa ka yi aboka da abota da wanda sun ji mutuwa ka za ta bar abin da suke kullum ina wannan magana wanda in ji wani ya rasu zai ajiye wuce in a ofis yake nemi SP to da Allah wani mutumin mu wani daga cikin iyayen mu wani daga cikin abokan mu ya rasu da Allah zan tafi jana'iza dabba abin da ake bukata kenan ka je ka tsaya akan gawo mutum ka yi wa Allah makiya cewa wannan bawan naka ka yafe ba ba soyayya da tafi wannan ba wanda tafi wannan kamar abin da kake ko me yake ba wai bayan nan kana zaune kana ta zo ana ana kallon bal ba za ka tashi ba ka ce ka je yi mutu gaisuwa gaisuwa sai gumi ne in ka tafi gaisuwa sai domin da ka je an gaisa da mutane a waje ka ce wai a kai ka cikin gidan za ka ga dakuna nawa ne sai mutane sun fito daga gidan gaisuwa ka je a tsoro wai suna cewa dama matansa uku ina ruwanka ashe da karama a cikin matan nasa me za ka yi mata wallahi ko mutanen mu ba sa wannan duk ɗabi'a yanzu da aka koma kenan in aka dawo kuma aka zauna sai a koma idan an yi mutuwa jiya ina kaɗau wani azami din ba yau za a yi ban tsakanin wani kulab guda biyu ba kuma ana cewa wanda ya mai daɗi to dan Allah in aka yi mutuwa gidan da ka sa an yi mutuwa jiya ko yau gobe ka je gaisuwa gurin dan Allah ka je ka zauna ka na rantsewa da Allah sai ka ji ana giran banda sai ka ji shi za a ga yanzu mata hali ba ma marasa hali wani suna wasiya da mutum ya zo in ba ka da hali da za a yi talauci ne to me kuɗi ne yanzu ne sai na mutu kan wanda ya zauna duk da shi na kuna gani yanzu suna ta ba da wasiya sai mutum ya ce kar a zauna maza muna ta gani kiyama na'am eh a gurin mutuwar to kun ji cewa shi garau ne ba a ciyo ba eh babban mutum ya mutu an aje jaridu sai wanda kake so in bizne za ka karanta ka ɗauko in kuma wiki ne kiro ne ga ta can duk ga gurin fula na taɓa gaya muku a akwai shekarar da ina ji shekara goma sha kenan wanda ya mutu mun taɓa zuwa wata gaisuwa aka rika kawo abin su lemu da ruwan roba aka rika kawowa wani ya fi yayi na gefe Allah ya maimaita mana da zai yi kuma yana da gaskiya yace Allah ya maimaita mana domin wannan kajin da aka kawo rabin da su game da su ya mata yawwa to mu je zuwa to shine ma ne yace wa tibawul jana'i wa ijabatu da'wa da amsa kira idan aka gayyace ka aka gayyace ka wato wato walima musamman walimar bayan musamman walimar bayan aure kun zai daɗe wanda take ta sunna mutum ya yi aure bayan sati ɗaya ko biyu ko wata ɗaya ko biyu ya yi gayya kawai a zo ko zo baro da ni da tafari ka ci wannan shine sunna amma yanzu na yan boko da suke yi kawai wannan reception ne za ka samu ladan ka ba da abinci amma ba walima ba ce eh domin ciyarwa ne wata kimitul hadi shine ba hadu shayi da kuma gaida mai atijawa mai atijawa a gaishe na'am wannan hadisi ne shi ma ingantacce babu la hadisi wa tashbitu rajul aqahu idza akasa irin wannan ne ne irin abin da wani yake ya maimaita babu babu da yake magana akan da ya tijawa da kuma gaida mutum mutum ya gaida dan uwansa idan ya tijawa قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حيي بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا أشعب عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال شيخ ما لم يجي ما لم عبد الرحمن بن حمدان يا كان تدي شي كما daga malaminsa Hilal bin Al-Ala shi kuma daga malaminsa Huyay bin Hatim Al-Jarjarai shi kuma daga malaminsa Yahya bin Yaman shi kuma daga malaminsa Akab shi kuma daga jihin malaminsa Ja'far bin Abdul Mugira shi kuma daga jihin malaminsa Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu ba Allah ya kara masa yadda yake man adada amma da ilimin da bai ai tabi kaga daga nan zaka kalli to hadisi ne ba kobi ko murtal ba tunda ba sahabi bane wa murtalin min sahabi saqat ya wa kul garibun ma rawa rawin bakat man adada indahu kaga amma yana da shahid ai irin wannan man adada indahu aquhul muslim duk wanda yayi atishawa a tare da shi akwai dan uwansa musulmi walam yukammitu kuma bai gaishe shi ba kana lahu alayhi dayna to wannan baki ne a kansa misali buhu biya yawmal qiyama idan yake wani da bai ne ma ya jira na kiyama eh hadisi ne dai mursal amma dai mun biya a baya cewa ne idan dan uwanka ya jawa daga haƙƙinsa shine ne idan yayi hamdala ka gaishe shi da kuma mu ƙarin bayani a gaba babu majalisar mitul ali gashi nan babu da yake magana akan yaushe za ka gaida da Aishawa qala akbarana Abu Abdurrahman qala hadathana Imran bin Musa qala hadathana Abdul Warith qala hadathana Sulaiman Tayyibi ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala shi malami yace daga Abu Abdurrahman malamin sa Imam An-Nasa'i shi kuma daga Imran bin Musa shi kuma daga jihin malamin sa Abdul Warith shi kuma ya ji daga jihin malamin sa Sulaiman Tayyibi shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yake haɗar da rajulani inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu sun yi tijawa gaban annabi alaihi salatu wasallam fa shammata ahaduhuma wa taraka al-akhar sai annabi ya gaida dai a cikin su dayan kuma annabi ya gane shi fa kina ya rasulullah da abai suna gurin ka ya ma'aikin Allah a ɗaga inda ka rajulani mutum biyu sun yi tijawa a gaban ka fa shammata ahaduhuma wa taraka al-akhar ka gaida ɗaya kuma ka kyale ɗaya fa kana sai inna hada hamidallah shi wannan da na gaishe shi ya ce alhamdulillah wa hada lam yahmadillah azza wa jalla shi kuma wannan bai gode wa Allah da girma da buwaya shi ta da kyale shi kun ji yadda babu kammara yusammitu al-hadi babu da yake magana akan sau nawa zaka gaida mai yaji jawa ya ce hettim kace yace yace alhamdulillah kace yara mukalla ya kuma maimaitawa sai annabi yace malai yace sau nawa za in yayi zaka yi ta cewar yara mukalla shine yake da ka'ida قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الوليد الديالسي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني إياس ابن ابن سلمة بن الأقوى قال حدثني أبي رضي الله عنه قال شيخ ما لم يأتي شيخ ما لم أبو خليفة كان يأتي يكما لك ما لم أبو الوليد shi kuma daga malaminsa ikrima ibn ammar shi kuma daga malaminsa iyas bin salama bin al-aqwa shi kuma daga mahaifinsa shine salama bin al-aqwa wanda yayi wa annabi tabba kenan sau biyu a asilul hudaybiya shi kuma daga tsarin yake kuntu qa'idan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata nan na zaune gurin annabi alaihi salatu wasallam fa hadasa rajulun sai wani mutum ya atishawa fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamuka Allah sai annabi ya ce Allah ya ji kanka thumma hadasa ukura ya kuma yi fa qala rajulu fa qala sai ya ce rajulu masku da ya kuma wani ta sai annabi ya ce wannan ba Allah murinki babu tashmitul hadisi salatan babu da yake magana za a gaida mai atishawa ne ga uku kadai ko lokaci yayi na'am wato za a gaida atishawa ne mai atishawa ta uku idan ya atishawa uku tunda sakanni ya yi lafa tsaya ana ta ji ne zuwa sai mu dora a kai wannan shi ne zai fito da ka'ida an mutum ya atishawa ta farko ya ce ya rahamu kalla a kai ya ce alhamdulillah kace ya rahamu kalla ya kuma yi ka kuma fara ya kuma yi yana yin da hudu sai ka ce Allah ya baka lafiya kuma domin ko dai alaji ko kuma ba shi da lafiya yawa domin mai alaji zai ma arba'in ma yawa ko ko mutum ya zo ya tarar kawai wasu na karkaɗe buhun barkono sai kowa ya fi shawa sai a kai wani abu mai yaji sai a kai na farko na ɗaya na biyu na uku za a yi amma daga nan to kowa sai dai ya ta kansa kawai inda dan abun mai bai shi ne ka matsa kai ya fesa ba shi ne kawai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya wada kusurin sarki ya yafe mana akwai ɗaya daga cikin da tijai da suka rasu a nan cikin kwandila shi ma suna linzami irin sunan alhaji ne da shi alhaji abdullahi gume shi ma sunansa a nan wajejen ainih an ce an kai shi kamar jihar za a kai shi ko da safe to muna tashi addu'a ma Allah ya yaje mata Allah ya kula da bayansa sannan justice akwai colleague din sa shi ma da Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu kamar Alhaji yana magana ne muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara akwai yan uwa da suka yi auren raki da yawa wasu sun aurar da yaya wasu kuma sun yi aure sannan da wanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga ka shiga lamarin waɗanda suka yi sabon aure kuma Allah madaukakin sarki ya zauna da su lafiya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta madaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mana wannan yanayi da muke ciki na kuncin rayuwa da talauci Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa ƴaƴanmu da kannanmu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka sa su zama farin ciki idanunmu duniya da lahira duk bukatunmu na da kai Allah ka biya mana ƴan uwa da suke karatuka a gida da waje Allah ka shiga lamarin Allah ka sa albarka a karatun muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da kuma kun zama ɗaukaka kasar mu Allah ka zama da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko gunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haimatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم